الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na fiƙihu a cikin mazhabar al'imamu malik imamu daril hijira allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinmu mai albarka littafin irshadu salik ila ashrafil masalik na ashekul imam abdulrahman ibn muhammad ibn askarin al-maliki al-baghdadi allah ta'ala ya ji kansa da rahama a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun shiga cikin kitabu siyam mun kammala baban da yake bayani akan wato mustahabbancin gaggauta rama azumin da mutum ya sha a cikin watan ramadana da kuma yinsa a jere wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi da kan babu litikaf na'am bismillahir rahmanir rahim babu litikafi alitikafu mulazamatul masjidi laylan wa naharun ma'a niyyati wa sawmi mushtaghilan bil ibadati tarika lil asbab dunawiyyati illa li darurati tahsil ta'amihi wa ishtiraquhu al khuruja mulhan na'am babu litikaf a wannan babi zai yi mana bayani dangane da hukunce-hukunce waɗanda suka shafi dukufa a cikin masallaci da niyyar yin ibada da niyyar komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala idan aka ce al'itikafu wato shi ne al'ukufu alashai'i ko mulazamatu shai wato dukufa wajen aikata wani abu wannan shi ne ake ce da shi al'itikafu وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصناب لهم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Mun ƙetare teku ga ‘yan banu Isra'ila, mun tsallakar da su da kan teku, sai suka je wucewa ta wajen waɗansu mutane wanda sun dukufa a kan bauta waɗansu gumakansu. Wato, al'itikaf shi ne mulazamatu shayi. to amma idan aka ce al'itikafu fi shari'i shine almukuthu fil masjidi biniyatin wa ibadatin makhsusa wato shine mutum ya zauna a cikin masallaci da niyyar yin ibada domin ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma waɗansu ayyuka na ibada wanda su ne ake yi a cikin itikafi ba a yin waɗansu su shine ce al'itikafu mulazabatul masjidi lailan wa naharan ma'an niyyati wa sau wato yin itikafi shine mutum ya lazumci masallaci dare da rana ya zamanto da kowane lokaci safiya da marece dare da rana yana cikin masallaci ma'an niyyati tare da niyyar yin ibada domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa saumi da kuma tare da yin azumi zamanto wannan itikafi da zai yi wato muktarinan biniyacin wa saumin yana haɗe da niyya da kuma azumi wato wannan shine abin da ake cewa alitika yawwa shine yin dukufa a cikin masallaci dare da rana tare da niyya da kuma azumi a yin azumi a cikin itikafi wato waɗansu daga cikin malamai na musulunci sun sharɗanta mai itikafi dole ya zamanto sa'im ne amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ba wajibi ba ne ga mai itikafi ya zamanto sa'im a mustahabbi ne ya zamanto sa'im wanda malikiya da shafi'iya da ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu na al'imamu ahmad wato suna ganin cewa itikafi yana daga cikin sharuɗa na itikafi shine azumi duba da asar nana na aisha radiyallahu anha wanda al'imamu abu dawud da waɗansu daga cikin malamai sun fitar da wannan athar ɗin a cikin littafinsu ana isha radiyallahu ana hata ce a sunnatu alal mutakifi Allah ya uda maridan wala ya shahada janazatan wala ya massa ra'atan wala yubashiraha wala ya kharuja li hajatin illa lima la budda lahu minhu wala tikafa illa bi saumin wala tikafa illa fi masjidin jami'in na aisha radiyallahu anha ta ce sunna ta ma'aici sallallahu alaihi wasallama ga mai itikafi shine ba zai gaida mara lafiya ba ba zai halarci jana'iza ba ba zai taɓa matar shi ba ba zai haɗa jiki da ita ba sannan kuma ba zai fita ba daga cikin masallacin da yake itikafi a cikinsa saboda wata bukata daga cikin bukatu na bil'adama sai dai bukatar da ba makawa dole sai mutum ya fita ta dalilinta. sannan kuma na aisha ta ce ba a yin itikafi face sai a masallaci sannan kuma ba a yin itikafi face sai da azumi to wanda athar din waɗansu daga cikin malamai suka ce isnaduhu hasan ko isnaduhu jayyid to shine anan malam ya ce wasaumi mushtaghilan bil ibadat sannan kuma ya zamanto shi wannan mai itikafi ya shagaltu ya killace kanshi saboda bautar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ayyuka na ibada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana abin da ya shafi karatun alkur'ani irin sallah ta farilla da ta nafila irin al'adkar tasbihi subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi al'azim ko subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar irin su a istighfari astaghfirullah al'azim wa atubu ilaihi irin su hailala la ilaha illallah da sauransu daga cikin ayyuka na ibada wanda ake rizinawa ake komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to ya zamanto ya shagartu da yin waɗannan ayyukan wanda waɗannan ayyukan ga baki ɗayansu ibada ce ga ubangiji subhanahu wa ta'ala tarikan lil asbabi dunyawiyya wato sannan kuma ya zamanto ya yi watsi ya bar dukkan waɗansu alaƙoƙi igiyoyi sabubba wanda suke na duniya ne al'asbabu a duniyawiyya irin abin da ya shafi mu'amalati in tela ne ya zamanto ya bar wannan aikin na telanci a cikin waɗannan kwanuka ne itikafinsa in ya zamanto mutum ne wanda yake mai kwaɗo da lizami wato mai abin da ya shafi yin zubi nazare ya yi ɗinkin ya yi zubin hannu da sauransu shi ma ya ajiye su in ya zamanto mutum ne wanda yake mai duka shi ma ya ajiye wannan aikin nashi na duka duk wata ibada wanda mutum zai yi ta saboda neman lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda a wajen masallaci ne zai yi ta to sai ya haƙuri da ita ya zamanto iya abin da zai na ibada shine abin da ya shafi ibadar masallaci sannan kuma ba kowace ibadar bacci ma wanda ake yin ta a cikin masallaci zai shagaltu da ita sosai ran abin da ya shafi muhadarat da malamai za su yi ta ilkayi cikin masallaci wannan bai dace ba mai itikafi ya shagaltu da su sosai kamar yadda an yi wa imamu malik a rahimahullahu ta'ala tambaya akan wannan matsala din ya ce to shi yana ganin ya dan doki dai lokaci dan kaɗan cikin lokutan nashi ya ce amma da zai bari ya mafi soyuwa zuwa gare shi na'am tarikan lil asbabid dunyawiyya yana mai barin dukkan waɗansu alaƙoƙi dukkan waɗansu sabubba na duniya illa li darurati tahsili ta'amihi face sai dai saboda larura ta tabbatar da abincinsa idan ya zamanto mutum ne wanda ɗan ƙwarago ne ba shi da abinci a gida a ajiye dole sai ya fita yake zuwa ya samu kuma sai ya shiga itikafi amma akwai waɗansu ayyuka da yake wanda bai huce awa biyu bai yi su ya samu abincin da zai ci na wannan rana din to ba laifi wannan saboda tasiru ba'am wannan wajibi ne akan mutum ya fi ya meka hannunsa ya dinga roƙon mutane wato kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi la an ya khudha ahadukum hablahu fa yahtadib ala zahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan a'dahu aw mana'ahu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ɗayanku ya ɗauki igiyoyinsa ya tafi jeje ya yi icce ya ɗako a gadon bayansa ya kawo ya saida ya rufa wa kanshi asiri ya yi wa kanshi bukatu ya yi sadaka to ya fi alkhairi sama da ya je ya tambayi wani wannan wani da zai tambaya ya ɗauki abin da ya tambaye shi ya bashi ko kuma a'a hana shi yayi ya fi alkhairi to in dai har akwai wata ibada a har akwai wani aiki wanda idan ya gudanar da shi yana samun abincin da zai ci kuma ya zama to laruri ne ba shi da abincin da ya ajiye wanda zai bai iya adadin kwanakin da zai idan yana cikin itikafi to wannan zarura ce wanda take a muliha wanda zai fito saboda neman abinci wannan babu laifi a kai na'am washtira ɗuhul khuruja mulghan wato mai itikafi ya sharɗanta cewa idan ya samu abin da yake bukata to zai fita daga cikin wannan itikaf dama ya shiga itikafi ne imma saboda an rike mai motar shi an rike mai ita an ce sai ya biya kaza za a saka ta shi kuma baya da wannan kudin ya ce to bari ya shiga itikafi ya ta gaya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala akan Allah ya ce da sa su su bashi motar shi amma duk da aka ce sun bashi motar shi to zai fito shi to wannan mulghan abin ilga'i da shi ne za a yi wurgi da shi ba za a yi lissafi da shi ba ko ya ce zai shiga itikafi na kwana goma da niyyar wannan bukata tashi Allah ta'ala cimma mai ita amma in bukata ta cika ran kwana uku ko na hudu to zai yi haƙuri ya fito daga cikin wannan itikafi din to sharɗanta wannan fitowa da wannan mulkan ne abin ilga'i da shi ne saboda la sharɗa fil itikafi ba a yin sharaɗi a cikin itikafi idan ka ce za ka yi kwana goma to ko me ya gilmo ba za ka ce ba in wata ni'ima ta zo ta za ka daina wannan itikafin a in ni'ima ta zo ta sai a ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a ci gaba da itikafi iya adadin kwanakin da aka ɗauka a yamun ma'adudat ne na'am
wa yabdulu fil khuruji illa li hajati al insani aw ta'amihi walau li iyadatin aw salati janazatin aw jumu'atin malai yace wa yabdulu bil khuruj itikafi yana bacewa yana rugujewa bil khuruji saboda mai itikafi ya fito daga cikin masallaci saboda atarafu saboda jin daɗi da morewa ya fito daga cikin masallaci yamma ko wani abokinsa ana auren wani abokinsa ya fito ya tafi ɗaura aure to itikafin ya ɓaci ko wani abokinsa matar shi ta aihu ana walima suna ya tafi wajen walima to itikafi ya ɓaci shine ce illa li hajatil insan idan ka ga mutum ya fito daga cikin masallacin da yake itikafi kuma itikafinsa bai ɓace ba sai dai saboda bukata ta bil'adama bukata ta bil'adama irin ko bayan gari ko bawali ko wanka saboda ya ji sanyi idan ya zamanto a cikin masallacin da yake itikafi din a harabarsa ba a tanadi ban ba saboda biyan bukata. wani babu laifi ya fito daga cikin masallaci ya tafi gurin da zai biya bukatar shi ta bil'adama bayan gari ko bauli ko wanka da sauransu ya dawo cikin masallaci saboda kada ya zauna da kazanta kada ya zauna da datti kada ya zauna da wannan matsala a cikinsa au da'amihi ko kuma face dai saboda abinci larura ce wanda take ta bil'adama shi ma wannan abinci in ya zamanto abincinsa ya kare gashi iya makar da ya shiga da ita da shinkafar da ya shiga da ita itikafi ta kare to kuma ba wani wanda zai kawo mai baya da ɗabal baya da jika baya da wani aboki wanda zai kiraye shi a waya ya kawo ko kuma idan ma ya kiraya din babu inda za a kawo mishi sai ya fita ne zai je ya dan bubbuga ya samu abin da zai zo da shi to wanda shi ma babu laifi ya fita ya ce walau li iyadatin ya ce kai wa yabtulu bil khuruj walau li iyadatin itikafi yana bacewa inda mutum ya fita daga gurin da yake itikafi ko da gaida marar lafiya ne ya tafi ko da an ce mai matar abokin shi tana likita baya da ba ta da lafiya an mata aiki abokin nashi yana can likita da ya ce to bari ya je mai ya jiki da sauransu to wanda idan ya tafi ya jiki da sauransu itikafin sai ya baci ko kuma an ce makwabcin shi baya da lafiya je ya gaishe da shi to wannan duka wannan ibada ce wanda take mai girma in dai ba a cikin itikafi ba ne mutum idan ya tafi inda safe ne ya tafi mala'ikai dubu saba'in ba za su gushe ba suna nema mai gafarar ubangiji har ya mare ta idan da dare ne ya tafi mala'ikai ba za su gushe ba suna nema mai gafarar ubangiji har da ya wayi gari sannan kuma duk wanda ya tafi gaida marar lafiya to ba zai gushe ba a cikin wato ɗiyan itatuwa na aljanna har ya tafi ya dawo to amma in dai a cikin itikafi ne ba za a tafi ba wannan ibadar aw salati janazatin yace ko kuma sallar gawa sallar gawa idan aka ce wani makwabcinsa ya rasu ya ce to bari mu je a yi sallah da mu mu dawo to idan ya fita ya tafi aka yi sallah da shi ya dawo in ya dawo itikafin sa ya baci yana fita in ya tafi shi kenan itikafin sai ya ɓaci ya abin da aka bukata a wajensa shine ya abin da ake bukata a wajensa shine ya mai addu'a Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta mai ya rahamshe shi ya shigar da shi aljanna ya nesan da shi daga wuta su kuma wannan iyalansu iyalan da ya bari Allah ta'ala ya alkinta musu shi ya alkinta mushi su Allah ta'ala ya kula da tarbiyyansu da rayuwansu da kuma wato karatunsu da sauransu ga baki da to wannan iya abin da zai musu kuma Allah ta'ala ya jibinta musu haƙuri to wannan abin da zai kenan amma in ya tafi ya yi sallar gawa ga wannan mamaci da ya rasu ya ɓata itikafinsa au jumu'atin ko kuma ya fita saboda sallar juma'a shi yasa idan ya zamanto mutum zai yi itikafi a cikin itikafin nasa adadin kwanakin da ya ɗauka ranar juma'a za ta riske shi a cikinsu to wajibi ne akan shi ya yi shi a masallacin juma'a idan ya yi a masallaci wanda yake na ratibi ba na juma'a ba to idan ranar juma'a ta zo ta idan ya fita ya tafi masallaci itikafin sa ya baci idan ya zauna bai tafi masallaci ba to ya aikata laifi amma laifin irin su waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa sagira ne ba kabira ba ne irin su ibnu battal al-maliki suna ganin cewa irtaka ba sagiratan da anna as-saghair tukaffar bijtinabil kaba'ir to inda juma'a guda ɗaya talce ya bari suna ganin cewa wannan sagira ce daga cikin saga'ir amma inda a ce zai bar juma'a guda uku wannan kabira ce minal kaba'ir saboda ma'aici sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar dangane da abin da ya shafi barin juma'a guda uku a jere ba tare da wani usuri wanda yake karɓaɓɓe a shari'a ba to duk wanda ya haka nan Allah subhanahu wata'ala zai yi miki a cikin zuciyar shi da zabanto zuciya ce wanda take kuncacciyar zuciya zuciya ce wanda imani da hasken takawa da tauhidi da sauransu sun daina shiga cikinta na'am na'am
ويستحب ألا ينقص عن عشرة أيام ويجوز في كل مسجد إلا من تلزمه الجمعة فيتعين الجامع شكرا wa yustahabbu Allah yanqusa an ashirati ayyamin a ana so ga mutumin da zai yi itikafi to itikafin da zai yi kada ya yi ƙasa da kwanaki goma ana so ya zamanto kwana goma ne ko sama da kwana goma wanda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance na yin itikafi abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya atakifu fi kulli ramadana ashirata ayyamin فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما wato ma'aici sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin itikafi a cikin kowane wata na ramadana tsawon kwanaki goma amma a shekarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa a cikinta ma'aici alaihi salatu wassalam ya yi itikafi na tsawon kwanaki ashirin wanda wanda yake nuni akan cewa aƙallu aƙallu ayyamil itikafi allati kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya takifuha shine asharatu ayyamin mafi karancin kwanaki na itikafi wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana yin su sune kwanaki guda goma to da haka kada mutum ya yi ƙasa da kwanaki goma wannan haka ake so amma idan mutum ya doki yin itikafi na kwana ɗaya ko na kwana biyu ko na kwana uku wannan ya juzu saboda umar dan khattab radiyallahu anhu ya tambayi ma yace alaihi salatu wassalam yace ya rasulullahi inni nadartu ana atakifa laylatan fil fi jahiliyyati laylatan fil masjid al haram qala fa awfi bi nadrika kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin umar dan khattab to da haka mustahabbi ne kada yi kasa da kwana goma kuma inda dama ma in a cikin watan ramadana ne zamanto a goma ta ƙarshe kamar yadda na Aisha radiyallahu anha ta faɗa ma'aici sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin itikafi a cikin kwanaki goma na ƙarshe na ramadan hatta ta wufahu allahu azza wa jalla thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi wato har allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransa haka kuma iyalansa suka ci gaba da raya wannan sunna ta yin itikafi a cikin kwanaki goma na ramadana bayan ma'aici alaihi salatu wassalam ya koma ga allah to haka ake so ya zamanto mutum ya yi wa yajuzu fi kulli masjidin illa man talzamuhu al-jumu'atu mala yace wa yajuzu ma'ana wa yajuzu li itikafu wa yajuzu li itikafu fi kulli masjidin yin itikafi a cikin kowane masallaci yana halitta ya halitta bawan Allah musulmi ya itikafi a cikin masallacin unguwarsu ko da masallacin bai huce sahu biyar ba ko da bai huce sahu shida ba ko da bai huce sahu goma ba matukar dai sunan shi masallaci wanda ake kiran sallah na hamsu salawat a ciki ya halitta ya wannan itikafi a cikin wannan masallaci illa man talzamu hul jumu'atu face dai ga wanda sallar juma'a ta zamanto wajibi a kan shi ta kama shi kuma ya ɗauki adadin kwanakin da ranar juma'a za ta mishi a cikin itikafin nasa to yanzu a wannan lokacin fa ya ta'ayyanu jami'u wato masallacin juma'a yana zamantowa wajibi a kan shi idan ya zamanto misali zai yi kwana biyar ne sai ya fara ranar asabar asabar ladi litinin talata alhamis talata laraba asabar ladi litinin talata laraba kenan ranar alhamis ya fita to yanzu wanda ya juzu an yi ata kifa fi kulli masjidin ya halitta ya yi tikafi a cikin kowane masallaci daga cikin masallacai na musulmai babu laifi ya yi tikafi a ciki to amma in ya zamanto yanzu a haza ayyamin tudriku hufi har juma'a ya ɗauki waɗansu kwanaki wanda juma'a za ta riske shi a cikin waɗannan kwanakin to yanzu fa ya ta'ayyanu fa yajibu alaihi an ya'ata kifa fil masjidil jami'i ya zamanto wajibi akan shi itikafi a cikin masallaci na juma'a saboda fitowa daga cikin masallacin da yake itikafi ya tafi wani masallaci saboda yin sallah min mudilati al itikaf to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani iya abin da ya faɗa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajidi wato al masajid wannan ya shafi kowane masallaci ya shafi masallacin juma'a ya shafi masallacin da ba juma'a ba ya shafi masallatan nan guda uku masallaci na harami da masallacin ma'aiki da masallacin baitul maqdis sannan kuma ya shafi waɗanda ba su ba ma wato sabanin huzaifa ibn al-yaman da sa'id ibn al-musayyab wato waɗannan manya-manyan magabata guda biyu huzaifa Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ɗaya daga cikin sahabbai na ma'aiki shi yana ganin cewa ba za a yi tikafi ba face dai a cikin masallatai guda uku la tikafa illa fil masajidi thalatha ba a yi tikafi face dai a cikin masallatan nan guda uku masallacin harami na makka da masallacin harami na madina da kuma masallaci na baitul maqdis to amma alƙaulun rajih huwa ma alaihi jumhur maganar da tafurin jaye shine maganar da jumhur suke kai shine cewa itikafi ana yin sa a cikin kowane masallaci daga cikin masallatai saboda Allah subhanahu wataala atlaqa al-masjida atlaqa subal masajid fa qala wa antum atifuna fil masajid wa lam yuqayyiduhu bil masajid thalatha fa kullu ma sadaqa alayhi ismu masjidin fa innahu yajuzu lil insani lil muslim an ya'takifa fihi illa إذا أخذ أياما تدركه فيها الجمعة فيجب في المسجد الجامع ما شاء الله نعم
ويدخل معتكفه قبل الفجر فإن دخل بعده بطل ويدخل معتكفه قبل الفجر to kuma mutumin da yake nufin itikafi dama akwai almu'takif akwai almu'takaf almu'takaf bi fatihil kaf shine almakanu alladhi ya'takifu al-insanu fihi gurin da mutum zai dukufa a cikinsa shine ake ce da shi al-mu'takaf bi fatil kaf al-mu'takif shi kuma ismul fa'il ne shine mai itikafin kenan al-mu'takaf ismul maf'ul al-makanu alladhi yu'takafu fi gurin da za a itikafin a cikinsa ma'ana wa yadkhulu al-mu'takifu mu'takafahu mai itikafi yana shiga gurin itikafinsa qabla al-fajr kafin al-fajr yake to a wannan maganar magana ce ta waɗansu daga cikin malamai amma maganar da take sananniya a malikiya shine wa yadkhulul mu'takifu mu'takafahu qabla ghurubi shams mai itikafi yana shiga gurin da zai itikafi ne kafin rana ta fada kafin rana ta fada yanzu misali in yana so zai yi itikafi na gobe to kafin rana ta fada yau zai tafi masallaci ya shiga masallaci idan ya shiga sai ya tafi gurin da yake nufin zai zauna a gurin ya yi tikafi ya da zango a nan rana ta faɗa mai yana masallaci to amma yadda malam ya faɗa shi ne itikafinsa zai shige shi ne kafin alfijir ya keto yana nufin zai yi itikafi gobe to wajen karfe hudu na dare dai kafin alfijir da ya keto ya zamanto yana masallaci alfijir zai keto in alfijir ya keto mai baya masallaci to sai dai a kokwanci rana ta gaba ba wannan ranar ba shine ce fa in dakhala ba'dahu batala idan ya shiga gurin itikafin sa itikafin sa ba'da dulu'il fajri batala atikafuhu to idan ya shiga gurin itikafin sa bayan alfijir ya keto to wannan itikafin nasa ya bace na wannan rana sai dai a faru wata sabuwa kuma na'am ومعتكف العشر الأواخر لا ينصرف إلا إلى أهله إلا بعد شهود العيد مم. ومعتكف ومعتكف العشر الأواخر a dukkan wanda ya yi niyyar zai yi itikafi na kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan to layan sarfu ila alihi ba zai koma ya tafi gida ba wajen iyalansa danginsa da famili ɗinsa illa ba da shuhudul id illa ba da shuhudul idi sai bayan ya tafi idi ya halarci idi li yasila ibadatan bi ibadatin li yasila ibadatal itikafi bi ibadati salati idil fitr saboda ya sadar da ibada ta itikafi da yayi a cikin kwanaki goma na ƙarshe da ibadar sallah ta idin azumi sallah ta, ta, ta azumi to wannan shi yasa wannan mustahabi ne ana so mutumin da zai yi itikafi a kwanaki goma na ƙarshe na ramadana idan zai fita da gidan shi to ya tafi da kayan da zai sa ya tafi idi saboda in ya tafi ranar da aka ce yau wata na ramadan ya ƙare watan shawwal ya tsaya ranar daren sallah a kwana ana raya daren nan da shi yana cikin masallaci daga nan masallaci da safiya ta yi wanka ya saka kayan shi ya shafa turare ya tafi filin idi bayan an gama sallah kuma daga can sai ya huce gida wannan haka ake so shi ne wa mota kifula ashirin a awakhir wato wanda ya ɗauki yi itikafi na kwanaki goma na ƙarshe na ramadan layan sarfu ila ahlihi ba zai juya ya koma wajen iyalansa ba illa ba da shuhudul idi sai bayan ya halarci idi wannan mustahabbi ne ba wai wajibi ba ne na'am والمرأة كالرجل فلا يصح في بيتها والمرأة a mace wajen yin itikafi kan rajuli tamkar namiji take fala ya sihu fi baitiha yin itikafi na mace baya inganta fi baitiha ta yi shi a cikin gidanta ba na fala ya sihu itikaful mar'ati fi baitiha yin itikafi na mace a cikin gidanta baya inganta dole sai ta tafi masallaci saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama haka ya tabbatar da iyalansa a kai akwai matayensa wanda sun kasance suna yin itikafi tare da shi har ma cikin wato wata shekara cikin shekaru wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi niyyar yin itikafi a cikin wata na ramadan a goma ta ƙarshe bayan an buga mai tanti a cikin masallaci sauran da zai zauna ya yi ibadarsa ta yi itikafi a ciki da na aisha iyalinsa ta nemi yin izinin cewa za ta yi itikafi ba za mata izini bayan haka bayan ta buga tantantana na hafsatu iyalinsa ita ba ta nemi izini ya ba ta damar ta yi itikafi a wannan kwanakin goma ya ce ya ba ta dama ita ma ta buga tanti sai kuma na na zainabu ita ma iyalinsa ta nemi izini ta buga tanti a cikin masallaci daga ƙarshe da ya ga abin wataƙila saboda kishi ne yasa suka yi haka sai ya ce ya ba daina yi itikafin na wannan kwanakin goma sai bayan watan ramadana ya ƙare sannan kuma ya a cikin watan shawwal wanda wanda yake nuna akan cewa da a ce itikafi ya juzu fil baiti la adina nabiyyu sallallahu alaihi wasallama li azwajihi an ya'takifna fil masjid ah fil bait wato da ba yake alaihi salatu wassalamu yayi izini ga iyalansa su yi itikafi a cikin gidajensu to amma saboda yin itikafi a cikin gida wannan ghairu mashru'in أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أن يعتكفن معه في المسجد نعم
ومن عرض له ما يمنعه إتمامه من مرض أو حيض ولم يمكنه المقام خرج وعليه حرمة الاعتكاف ومن عرض له ما يمنعه إتمامه دكا وندا أبن ذي هنا شي تكا ين إتكاف الناس ونن تكا إتكاف الناس يبجلو مي min maradun na rashin lafiya rashin lafiya ta bujiro wa mutum yana cikin itikafi irin misali ya tafi yana itikafi gudawa ko wata rashin lafiya ta zo mai aw haidun ko ko mace tana cikin itikafi sai jini na al'ada ya zo mata walam yumkinuhu al-muqam sannan kuma ba zai iya yiwa ya zauna a cikin wannan masallaci ba tare da wannan matsala wanda ta bujiro mishi idan rashin lafiyar da sai ya zama to lalle wannan rashin lafiyar tashi zama a masallaci bai dace da ita ba shine dole sai an je an ga likita ba zai iya yiwuwa ya ci gaba da zama ba imma saboda gudawa ko saboda harasuwa da sauransu ruwan jikin shi ya tafi dole sai an kai shi likita da sauransu ko kuma ya taba jini na al'ada ya zo mata sannan kuma saboda masallaci guri da wanda yake na tsafta ba a so a kawo datti a ciki addini na musulunci bai bayar da dama ga mai datti da kazanta da sauransu su shigo cikin masallaci ba to shi kenan sai ta fita daga cikin daga cikin masallaci to malam yace kharaja to wannan mutumin ko wannan matar sai ta fita daga cikin masallacin wa alaihi hurmatul itikafi a tattare da shi akwai alhurma ta itikafi alhurma ta itikafi shine duk abin da aka hana mai itikafi yin su to shi ma zai kame daga yin su marar lafiyan da ya tafi gida yin jinya to bayan ya samu lafiya ba zai je shi ya gaida wurba shi ma sannan kuma ba zai halarci gawa ba dukkan abin da aka hana mai itikafi shi ma ba zai yi su ba ba zai kusanci iyalinsa ba duk abin da ya zamanto muqaddimatul jima'i ne ba zai aikata su ba haka nan ita ma matar da take cikin jini na al'ada idan ta fita bayan jini na al'ada ya zo mata idan ta fita ta tafi gida to duk abin da yake na mamnu'i ne ga mai itikafi ita ma ba za ta aikata su ba ba za ta yi yawace wace ba ba za ta je gaida mara lafiya ba ba za ta je ta ba halartar wata gawa ko ta tafi wajen ta'aziyya da sauransu duka waɗannan mai itikafi baya yin su to za ta ɗauki kanta a matsayin mai itikafi ce wata larura ce ta fuddota idan larurar ta ta kau za ta koma cikin masallaci na'am فإذا زال عذره عاد في الفور وإن شرط عدم القضاء لمرض أو غيره لم يفيده على المشهور فإذا زال عذره عاد في الفور إذا عذرنسا يكو shi mutumin da yake cikin itikafi larura sai ta bujuro mai to kuma musulunci ya ba shi damar ya dawo gida ya magance wannan matsalar da take tattare da shi to idan wannan matsalar da take tattare da shi ta kau to ada filfaur to sai ya koma masallaci gurin itikafinsa dan take ba tare da ya jinkiri ba da zaran ya ji sauki a jikin shi likita an sallame shi daga likita to ba wai gidan shi za a dawo da shi ba a kawai nan take ma kawai a kai shi can masallaci waɗanda za su je su gaishe shi su mai a jiki da sauransu su kasance su haɗu da shi a masallaci amma ba za a dawo da shi gida ba shine fa idza zala uzruhu ada filfaur وإن شرط عدم القضاء لمرض أو غيره لم يفسده على المشهور وإن شرط المعتكف إذا من اعتكافي ya sharɗanta wa kansa adamal qada'i rashin rama abin da ya sha na kwanaki li maradin saboda rashin lafiya da ta bujiro mai aw ghairihi ko waninsa lam yufidhu alal mashhur wannan ba zai fa'idantar da shi ba akan mashhuriyar magana wato idan ya zamanto mai itikafi yayi alwashin zai yi azumi na kwanaki goma shikenan sai ce to waɗannan kwanakin goma kawai daga yau zuwa ranar laraba ta gaba daga yau ladi zuwa ranar laraba ta gaba ne nake da damari to daga nan zuwa ranar laraba ta gaba ko da rashin lafiya ta kama ni a cikinsu na dawo gida na yi jiya to iya adadin kwanakin nan da na ɗauka na kwana goma in kwana uku ne a gida ba ni da lafiya to in na je iya kwanakin da na ɗauka na kwana goma su zan ƙarasa ba zan ci gaba ba ba zan rama abin da na sha ba na rashin lafiya a gida to wannan ba zai fa'idantar da shi ba akan mashhuriyar magana mun gane da kyau to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce la qada alaihi irin su ibnu abdul hakam suka ce la qada alaihi amma irin su abdurrahman dan qasim suka ce alaihi al qada na'am
wa yahrumu 'ala al mu'takifi al istimta'u laylan aw naharan illa 'ala nikahin wallahu a'lam na'am wa ya harumu alal mu'takifi al-istimta al-istimta jin daɗi da iyali yana haramta ga mutumin da yake itikafi dukkan mutumin da yake cikin itikafi haramu ne a gare shi ya ji daɗi da iyalinsa ya kusance ta ko ya haɗa jiki da ita ya rungume ta ko ya zamanto an samu kisa da sauransu dai abubuwan da zai fa'idantar da jin daɗi ya zamanto ya samu kanshi cikin cewa lalle shi ma'auraci ne wannan haramu ne a gare shi aikata lelan wani haran dare da rana wannan baya halitta ya aikata saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid wato kada ku kuskura ku rungumi matayenku wa antum aakifuna fil masajidi alhali ku kuna masu zama kun dukufa a cikin masallatai da niyyar yin itikafi kada ku yi haka nan lailan aw naharan dare ko da rana wannan baya halitta illa aqadu nikahin wato face dai kullin aure wannan babu laifi mutumin da yake cikin itikafi a daura mai aure ya amshi auren wata bazawarar shi ko wata budurwar shi babu laifi yana cikin itikafi yayin yadda zai yi azumi zai yi itikafi na kwanaki goma na karshe na watan ramadana ran kwanan biyar yana cikin kwana na biyar mahaifinta ya turo ce to ya turo manyan shi in yana buƙatar yarinyar nan ka ta karhin shi shi kenan ba laifi ya tafi ya ba laifi ya aika mutane ya amshi ɗaurin aurenta babu laifi ko kuma ya aurar da diyarsa ya zamanto shi ne alwali na wata daga cikin danginsa shi ma wannan babu laifi na'am wallahu alam ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne mafi sani dangane da daidai abinda muka yi daidai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik